أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مقت ونزلناه تنزيلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara doron mu a markas ahalin sunna jama'a wanda ke gwarkarka da abin da makaran jamhuriyar nijar yamuna juma'a bakwai ga watan safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ashirin da biyar ga watan tara shekara dubu biyu da ishirin a sati da ya gabata mun tsaya a cikin sura aya ta ɗari da shida idan insha Allah za mu tashi aya ta 107 kayan nan akwai tambayoyi akwai tambaya wanda ne ta abin kamar iya kamar kamari ko ya kare rikici na mas'alar kawo yara masallaci yakan ce shi an gosu gidan da tambayi alama yana da yara ne kuma iya ga kawo yaran zai karantar da su da wani abu na addini amma kuma ana hujja su daga sahu kuma ta kai yara suna ce a sotunan busa zama busa zuwa man kai yana koro su e shi kullum gaskiya ma mutum da yana yana tsari da aka tsara a musulunci dole ne da uban yaro da yaro duk karatu ne a karatar su biya a tsara shi abu ne sananne abu da ya shahara na hana zuwan yara masallaci gaba daya akwai ruwaya wadda ta jin musaliku na jidallu ya ka ce bari ku ya na kuma jidallu ne wannan ruwa ne a nisantar da masallaci da yara da mahaukata ka kasa masallaci sunan waye ba ta da madogara wadda za a kawo hujja a kanta a hana yara zuwa masallaci a yadda tsarin yake haka za a yi shi sabai da ne da amma yadda abin yake a nasarar rasarar ya yi bayani da yanzu yanzu min gudu a halamun da wanuwa da wuri ire-iren wannan tsarin kayan uwar ke da nabi ya umarni a tsari damu su kullum manya masu hankali zo kusa na yanzu kina kusa kusan neman kenan manya masu hankali suke kusan neman wannan sanar jugo kenan da wata na fakoruwa da zuwa ka'abu sai ya samu cikin tabiyai da rauni sai ya bada bari ta ko ina cikin sahu ne na ji an burgo ne ya ce rai na ba ta man ban ban da nashi kyau da nashi nashi ba ci da ya ji ba sai ga ubai ubai da ji dushi ubai sai shiga wani wurin yaro shi bar da ba ya kare sallah ce mai yaro ta kamar wani wani budo wannan ubai ya shara da manya ne ba yara bane a gaba a musamman wannan shi ne asalin magana kenan yara mataki a kula da mummuni wanda yake yashin hankali shi ne wata wata yi da musulunci yaro da shekara bakwai shidda bakwai ya shiga mummuni da mai ya kai da mai su kenan yaron da ake cewa ba a kawowa ko cikin sauro wanda akwai yaron da aka cikin sauro ya kusa da tsamusa ya kai wa kan alƙarfi kan rike shi ta bane mata lokaci sai ka shiga aiki da wanda za ka gana wani gina yaro kana biya yaro sama da ba ta shi mutu ba ko ko da annabi ya da ya zo da da ga da ga amma ba ta shi a cikin sahu wanda yaron zai yi busawa bai cikin sahu ya da ka da ga hannu amma a sahu bai shiga ba ya yi zawa amma ka da ga amma a sahu yaron da ke da hankali wanda ba zai busa ba da inda ka ji kuma shi ma ana ko babba mai hankali ya zo ba mutu ba ta yasa ba ta ce ba sai ya busa shi shi ba mai wuri da ba ba da ba eh ta sanin girma ka kina ba ba ta ba ba ta ba da sai yaro abu shi ma ne sai abu da kashe ba ta ta ci ba ne ga wani sai busa ne mai wuri cikin cikin ba ba ba wani ba ta ta da hankali haka ne bai haka ne wurin sabon sai ya manya a wani mana a bayan kusan da maballi tsawon gaba kenan ba shi ana kaya sai dai kula da yara wanda kuma yan wani dan wanda misali mutum suka ce ko a kwaso da kan kula da in gashi zamu ne da mu dai ne wani ba ta goma a goma ne ne ba ta goma wani ba wani ba an da kowa kwaso da zuwa ka san diga har ko ka san da shi da ka san ya bawa ce kowa kwaso da ko da kwaso ma ka san in gashi ma san mu ne wani ya ta goma ko da shi ma dan ana zuwa da goma shi na a ce kowa faru tarbiyya ce kan kan wasu kan yara na kawo gaskiya a kawo na tsaye da hankali kuma da yawa yaro a yi zama da ake madarasi in ya kai hankali ya san da ake sun sani yaron da ɗan lumar kuma abin da ake neman tafi kuma ta mazo amma ga wata a gida a kowa na karatun da ta yi da kan da zala cikin mata da lokaci wanda ka bar shi a gida wuce kowa na karatun wani sai ka yaron da zama abin da wurin da su ajiye shi da ba ta ci gaba da gaskiya a yaron da yake ya yi da hankali shi ma ko da ƙarfi yake da hankali ne da ce na kuma ba matsala da an kashi kuma wani ya ƙanana ƙanana ƙanana ne ko su ƙanana ne amma yaro ta kan ƙato babban ne amma ba ku ƙasa ke ƙasa ta ba da wani wani wani wani wani yau da ba kuma ba da zuwa aka kada yi wani wani wani yayi ba ta ga wani da shi ba yaro amma ya kai hankali ko ya shiga ba ta kusa daga cikin ya kai shekara shi ka shiga takwas ya bakwai ne ni ya da karatu shi kawai ya tafi inda ya rafiya da karatu ya fiya zuwa makaranta ya fiya fiya karatu ko shi ka bakwai takwas kirfa wanda kai da kana shekara hamsin ka ta kai bari zan ture shi a wani ba wani kana magana wanda ya babban jiki mana ya da Allah ta yake mun amma abin da ka ba iya bukatar a gyara abu ya da mun kara sai a saurar ko kawai ki tsari masa ko kuma ku tsari da shi daga nan da wannan kaga na haka kuma kar karfi sai da wuce da shi sai ya ma ka ba mutane aiki kana sallah amma irin wanda yaro da ake iya da hankali ya shiga hankalin su ba da yi wanda ba zai iya cikin sau ba gaskiya ta ka cikin sau a da ke hankali ta hankalin da bai kwanta ba ta ka su jama'a hankali su kwanta ba amma ba hana kawo ba in yara ko da kuka da kan su ba ta annabi yana annabi yanda ba abun hankali ba eh ina ga eh, sai aya ta ɗari da bakwai ko da zama so da sura ta bismillah
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخفون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا نعم الله سبحانه وتعالى na bayani da ƙurishiya a wancan zamani ko kawarin wancan zamani da ake kira zuwa imani da alƙur'ani ala ce da ya musu ƙul aminu bi aula kullu aula kullu ko ku imani da ƙur'ani ko kan ku yi kenan bai rage addinin Allah da komai bai fita da Allah da komai domin innan da biyu utul ilmi da qadari wa'anda aka ba ilimi masu ilimin masu adam malaman Allah da samu duk da ilimi daga wajen Allah kayan zama alƙur'ani idan yusula alaihim ya khirrun min alqan sujada suna faruwa ga ana suna haka zakar arzar abin jami'in zakar abin haɓa ne amma ana nihin kina suna faruwa da ita daga wani kusa ka zaka sujada kina suna faruwa suna sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala nan kina malaman Allah da samu wanda ke darban imani su da ke sun karanci labarin annan sun karanta sun kan labarin kuma da komi suna jin ayoyin allah ana karantawa jin wannan abin da suka sani ga yan ƙur'ani da zo suna da labari da yadda yake da yadda annabi yake to su ga hannu kwaruwa ma suke suna fita da ta idan kai na kama kankan da a tsakan da ta zama tsakan tsakan shi ne na aka ce na ga ta haɓa an haɓa haba ko haba haba sai suke kira ma'ana laraba aka ce zaka da akwai wasu wata zan aliyya aliyya ta aliyya mun da an ga kashin balwali ko har ce niyya wuri ne tun daga nan hannu akwai wani bai da roke ko har ce gashin gemu ko gashin gemu ko gashin nan an ga ce da mutum ne me suna ji sai aka zaka da ko gashin haka ko da kuma ka aske nan gaba daya gaban nan wani bai kisa niyya ba niyya ba ne lihin da niyya ce tun da ganin gashi na hannun ake a ce har ya ce ta da niyya shi ne ka da kashin wannan guda biyu nan shi ga mana su ne niyya amma wuri da nan bakin nan kurin har baka ji baka niyya ba har baka ji kai wani abin da ake ba ko mun kauri shi ko mun kauri shi in dai anan yake kurin nan gaba shi ko mun kauri ko bai bai sun niyya an zo ya musu shi a da saka da ya gashi ba ma ta gashi ba ko irin mara da ana wani amma wannan niyya gashin nan ne gaba daya da gashin nan ke tsaye da wannan ake wasu ba niyya gaba daya kenan yadda ba ka taɓa nan ba ka taɓa nan ba haka baka taɓa nan mutum yin sirgi da suwa yana yanke shi da gaba wannan wajen lokacin a kuriya wani yin rashin sani wani mace ne suna magana gidan mutu a ba irin yamin zara ba irin yamin zara duk yana wani gidan ce min yamin zara ba da shi a gamin zara ba a shi yin haka da suna ta samun sabon turki kafin da ɗaro farko suna hannun da nake yi tsammani amma a kuma da ko yin ajiye ke musu amma daga baya a hannun da wani sun kuma da zo daga baya sun gyara a wasu kuma daga baya da haka ruwan ba kai ana na bayan mutum da saudiya da sabon ƙarfa da kuma abin da da gyaran gina da kuma na sakon saudiya da gaskiya su ne kuma aliyya kurin sha'ar sha'arar wannan hajji wata ƙasashe sha'ar na na saye da na ita su najeriya kenan nan kuma sha'ar zaƙar ƙwarar ke mutum zai bari kurin zai zai bari to wannan dai a nan allah subhanahu wa ta'ala na tabbatar mana da malaman arzika masu imani su ganin sun san gaskiya ka hinta kuma suna jiranta shi sa suna jin ana karɓar ƙwarari ya karun da su kan da suna watuwa kan haka su mana kan goshinsu suna masu cutar da masu jada da Allah wa yaqulun subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula kuma suna yin da suna kaskantar da kai sababin iya iya suna jin daɗin gamuwa da wannan gaskiya abin da suke jira suna nema Allah musu muwafaqa da ransu dan da yawa cikin malaman alkitab da yawa suke zama suna jira yoshi Allah zai kawo da wannan annabi suna fatan da cikin al'umma sun jima wasu aka samu suna jira wanda kan ci labarin sun ta saman ba su saman ai salman asali wata wata wata wuta yake wata wata wuta yake sai mutane ba su mutane iran aka tai amma ganin iya ganin masu zauwa garin su irin masu bautar Allah ta addinin na taranci ya fahimci bautar wuta ke ne a anan ne yake wannan suna kan suna bautar wuta ke ne Allah bai fi da farko cewa ba bautar Allah bai tafi da ne ya bar karshe ya bar wannan mutane da yake lokacin nan babu wanda kore shi kurin neman gaskiya da san gaskiya yasa ya bar jama'a shi idan ka kuma malaman Allah ta ba har da kai idan mahadimu wanda suke yin gubar kurin wani malama sai ba kuskure ne ba dan Allah ta zo hadimu ya tamsa ya zama wanda wajen wajen mu da ku manyan manyan na bai komai kurin iya wajen malamin hikima kurin ai a nan ne gaskiya a cikin wanda yake ma hidima a kowane wanda ya zo iya zai yi hidima allah ya fi cikawa babba ne an zo mutuwa ya mutu ana ta abin tawa albarka ana ta abin ruwa suke yi sai da mashi musulman ya ga wani mugun aiki a wajen shi menene idan suka kawo iya kira a kawo sadaka a taimaka ba su da mutane a shi ne bai rabawa ɓoyewa ce su kuma ta cikin salma da ya mutu an zo ana wani abin da ta kare wannan ma ba haka da kuma da ciki me na kai su kuzo ba ne ya yi sai mutu na zuwa da ke koyi duke kun su su su da shi da ya tsare da ya gaba ƙarshe ya ce malamin shi na ƙarshe ya aka ta ƙarshen malamin shi wanda ya zo iya mai hidima bai da lafiya ce salman abin da zan gaya maka ina ga abuna ya yi salama ne amma kuma da maka a yanzu wannan annabin na ƙasar zamani da ake ba labari dukkan alamun lokaci ce ya siffanta wa sarma irin siffai annabin duk da annabi ke siffanta mishi da hatta da madina irin birnin da da irin yanayin madina annabi ne da shi nan ba amma sun karanta akwai abin da ma'aure shi ya karkata sama cikin da maza an zama wanda yake da ta abin da yake ciki kuma ba shi labarin halayen shi ya bakar mai irin yanayin garin ma da yake zai mana garin ma shi sama wannan malama na sai alamin cikawa Allah ya tsaka Allah kuma mun mamaci sama ya hutu iya yawo yawo duniya ne mai shi kurin karar da mu da irin kasan da ya kada ya kama ka da abin da ba wani kan kan mutum gudu sai kun a kawo salman da kurin kudin kawo mutane kurin sai kama da kai kuma da bawa kurin bawa kai kurin kuma da bawa to kima ala ya ta kurin shi da ka bar shi bawa sai aka kashi madina a matsayin bawa iya kuta a madina aka gina shi shi kuma ma abin da kurin shi kenan iya nan iya bauta shi ko ka da ka iya bauta shi shi da ya bar bauta mutu iya nan ne ya yi labarin manzo ala an yi labarin manzo ala aka ta aka yi hijira ma ana ya jaga kaji ya wannan annabin ya iso madina salman iya cikin gargajiya iya aiki a saman a saman dabino yaji ana magana kasa lokacin iya tunan abu sauran su ne horo ya ku da kanta kan dabino yadda ba wani rubucewa zai zama da labarin wannan manzan da ya yi jira shi ke nan shi ba wani da ke nan ba wani za a mulki ya samu ɗan dabino ya samu dabino ya fi da shi duk yana da tsanar da ita da sarka zana sai tuni a nufin da sarka cikin da ya karanta wani annabin bai ci bai ci sarka in zai ka adam farko ke da shi da ya je da ya dawo da ya dawo kuma da kyauta ce ga kyauta ta da biyu annabi ya amsa za a baki ya tafi wata ya mace bai cin sarka shi labari bai cin sarka amma iya amsa kyauta ce nan ne ce zai zama ya ta ina nufon gaba ga hudun muni ka za a gani akwai na ta da ƙasa a tun da ruwa har da wani ka hudun muni don an taba sa wani abu ta kawar kafon ne idan kana haka ba su kana kana haka da kana faɗi su wannan kamar tamfon ne wannan gari gashi haka yake fitowa a wurin kana wannan to zai ke kauna wannan wannan shi ne da da bada da wurin da ke da wannan ba ka zai bude ko da ne rubuce daga nan sarma ta wannan rasulullah kaga wannan wajen malamin shi ahlul kitab ya san annabi sai ya gano wannan sarma da a cikin annabi ya bayan a maganin imani suka ɗora mai ji annabi cikin yasu annabi ya nemi ya nemi wato shi daga cikin ya ga abin da halin wanda da annabi ya nemi fansa yanzu an tada shi da ga abin da aka yi amma mafi shi ma suka ɗora abu mai wahala dinari ɗari wannan kuɗiya ɗari da wani da biyu ɗari ya yi shimka kuma sun iya ya yi shimka da dinari ɗari da dinari ya kaza annabi ya amince annabi ce aka aka zo aka shuka annabi da kai aka aka shuka dabino 100 dabino a adan da ke shuka da ruwan da kariya wanda ta kai fara da yanzu kinan kiran Salman bai samu yanci ya yi shekara uku ruwa da ko da wata annabi ya mace da dinari ya mace da dabino aka zo aka shuka gaba daya to hikima Allah ɗaya annabi annabi da kai shuka to a cikin ɗari dabino ɗaya da annabi shuka lokaci iyaye da aka zato a shekara ɗaya da biyu da gidan suke biya ita ba wanda biyu ɗaya ne bai biya ba ɗaya wani da shugaba ba bai ɗaya ba shi ne biyu ba ɗaya da shugaba shi ne kuma bai ɗaya ba su zamu shi kenan aka ta yafa saura gida ko da biyu guda ɗaya ba kenan saura ina da sake shi da biyu guda ko kuma shekara ta kiyoyo ta ba aka suka magana aka ɗauko zinariya na auna da yawon da suke nan aka ba zai sa ku suka ma a takaice muna magana kan su da mutane muna magana cewa yahudu ala da kawo suna da musulun ne a nan sarkar sun karanta a littafi shi da da ya zo masu rabon shiriya daga ƙur'ani suka yi imani da shi irin su salman ke irin su abin al-mutazafin salam irin su abin abar sarrafa ne sun san da shi da ko sun karanta kamar da ilar sunan ke cewa daga musan allah na hankali da sun dana ina san shi da kurin ba wani akan shi da kurin ko na karanta da shi haka su suna da masaniya ko makaranta satin da gabata na wannan rahim din wanda annabi za ta shi ya yaro za ta yi da shi za ta yi da shi can ko ai ka kai yaro da ma amma da alamar annabci da ya karanta ilimin da ke da shi ai shi zai ce musu na ba wani yaro ta kafa kun shi can za ta yi shi domin ta alamar annabi kun har da zama ai ba da ke shi shi za kenan masu rabon suka yi imani shi za ka ce kenan da ya musu da mutanen ka ko ku yi imani da ƙur'ani ko ka ku yi shi ne ƙur'ani duka ne daga Allah ko gaskiya ce daga Allah waɗanda aka ba ilimi kayan ku ga halin idan ana karantawa suna kuka suna wasu suna sujada ga Allah da kaskantar da kai suna masu kuka suna ta subhana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'adu rabbina na mafula lalle alƙawarin ubangijinmu abin cikawa ne كان الله يتك الأول شيء لا يقول ولا ويخلون الأذكار يقول سنة وادوا كان حقصوا أنا بقول سنة كوكا يقول سنة كوكا ويزيد الخشوع الله يقال مصر ويقدم لك يقدم لك لك مقال القرآن ولا شيء نهاية وإلا سأل شكرا منه
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
نحكم جلل a da magana ya zo cikin garin su mutanen shi su ba su da matsaniya da wani suna a rama da mai magana ya tafi su mutane rama da sun samu zuciya ta da shi masu muhammadu iya cewa a bauta ta mu allah ɗaya ko iya kiran allah da suna ya ce a rama a rahim bismillah wannan zaka suna kana a wadini ko ne kana kira ai tauhidi ko kana kama mata an batan a sunaye daban-daban wanda yana ga nan mutu a nan na ƙarfijar wajen wani wani kirista ya yi wani wajen kawo musulmi suna cewa tauhidi allah ɗaya amma suna da suna suna allah na lukabe su suna ta gome ta da wajen suna wasan shi ne sun mai ya gome ta tana mawa gome ta tana gome ta tana ba a ce ba su suna Allah kai ba wa mata da tara wasu wata fadala ce Allah ya keɓance ga wanda ya san sunayen Allah gobe ya kasa ta wasu sunayen Allah ba an ce wannan sunayen sunan Allah gobe ya kasa tara a'a wannan wasu sunaye ne aka wasu wata fadala ta musamman ta wanda yake da shiga aljanna amma ya sai kala ya suna da jirgiya ko ma sai san kashi wasu na an gaya wani a wani ba a cikin annaba a ci bace wani daban amma su zo da yake da yawa ma to shi suna Allah aka ci a rama a rahim da aka bana ba suna da ba abu ne guda ake suna kan kuma shi ne Allah shi ne mai rahama shi ne mutum da da wani misali ko dubi hankali a tsaka ga wani tsawon mutum a tsawon kawai mutum kirki ne mai daraja mai mutunci mai alheri يعني سوبر ولا مش هم الموضوع هم ثم سوبر ولا مش وين تدوني لا تجيني كديني من كوني دوبوني بديني كذا كذا لا تجيني زودي ولا إذا ما كلام كذا إذا ما كلام فتد علاقة فتد علاقة تعلوني يجي دارس رجل الله الرحمن ko kiraye Allah ko kace Ar-Rahman ayyan ma da ko ne aka kiraye Allah ne wani suna ba su kaɗai ba ne a rahman ko a da a rubuce burkon a rubuce ma mutum na iya da sunaye ma da dama kuma kyau ne na ga siffar da zuwa shi ana siffar ta zuwa da shi wani shi magana kenan allah iya da sunaye kyawawa shi wannan an wani ranar da kwana biyu ne a kuma tambayi su suna rigima akan cewa ƙur'ani sunan allah ne ko siffar allah ce wanne ne suna ne ko sufa shi abin da ba nake da wata miri kira shi suna sufa ba a yin suna da sufa amma duk ana ai ana an ana ma ana suna yanzu ta kuma da sufa da kuma ana sunan Allah arraza suna da musufa da ta arzuko arrahman sufa suna da ne kuma sufa da arrahman amma an ci misali wai kuma wani kuma da ta ce Allah mu ce Allah almatu da suka da almatu kan a ce ce shi suna iya daukar suna ko suka da suna amma kirkiro suna daga cikin suka da amma suna Allah kuma suka da kuma suka sun suka ta Allah suna daban kuma suka ta kina mai kaza da rahama mai cin da ya aski min zaka sami albasir akwai akwai akwai albasar an aka wannan asuba ta albasar daga suna albasir ko za a samu da asamir kenan suna ana cikin fuskar hajji ƙura'ani suna da cikin sufa ta Allah don da alkalamun da ne kalamun da ne alkalamun sufa ta Allah ta ce ƙura'ani kenan suna Allah ne lokacin kuma sufa ta Allah don alkalamun da ne yamma wata kalama ta jayayya kan ƙwarani shi sa a cikin mana wata ɗaukar ibn mas'ud ne ya tabbatar da kamar wata imam bayaki ke cewa ya tabbata cewa rantsuwar ƙwarani rantsuwa kai da kamar da ba ta gata da rantsuwar Allah don ƙwarani su ba ta ta Allah na gata ƙwarani na rantsuwar ƙwarani wannan ya cikin abin da suka a na wani sa kamar da suke suna na ganin na abu malik ya kawo da mas'ala ta rantsuwar ƙwarani ta alban cikin sa ya kawo da ya kwarai hujjojin ba wani matsala mutum ya rantsu da ƙwarani don ƙwarani kalamun da ne haka haka ba mu da illa mu kuma kuma kuma wannan jima anan anan babu wani jima mun ga anan jima mu anan ko da gida ka eh ana cewa wani ya ji ya rantsi da alqur'ani da muna da al'adu da cikin cikin kan qur'ani me al'adu ce ce ne mu ana ta qur'ani wani abu da bakur me kuka ta mutum amma qur'ani ko ya kuturce haka suke doka to rantsuwar qur'ani nan wajen bangaren ba mu da matsala a domin zuwa ake gidan alƙali a kawo ƙor'anin aiki wannan akwai wata yake muka na gama a kowane jirgin ya gama da wasu yawon ƙwai wani ne a ƙor'an wani gaba gaba da gaba to ai ce ya yi ce gidan ƙor'anin gidan gari wannan da galan ta ake ga ƙor'anin da rasu amma ta ake billahi da ta ce wa hannunka ya ce billahi da zila ila illa ko yana yi ya ba ta zama gaba ba na abin da ƙor'ani suka kai Allah kai nan nan ba wannan ba ma annaba ba Qur'an illa Qur'an ya Qur'ani ne ai ji ga banka dan gari tsoron abu da gaskiya da yawa wannan abu ganin Qur'an a gaban su iya wani tsoron abu amma ya Qur'an misali a Miami وسهولة الأمور الجمعية على الناس سواء أجل ناجي من يجي من الجمعية لو تشبه ليس هو تنزل سنة ربع في أجل ولا ربع كمان استعمال من أكل ولا سنة ربع da wanda kasa abin da aka yi mutanen da nan wani aboki ya wanda sun su tafiya da kuma kuna dan da mutum ya ba a cikin kudi ya yi tabbas ya daga baya ta nema ya ba da ta a ina a ina cika ba da kudi ya kirki shi aka ta jisus aka buga kun kasa kin ta kuma ba wani shaida na kika ko za ka kaya ta alamkin yace ita kuma ta san iman ba mu ta ta ba shi da ka sai sai aka turo su ma ya ka turo su wajen Umar Sa'id kuma da mutum gani shi Umar Sa'id da Umar Sa'id a wasu lamar Umar Sa'id shi zaman juji ne a mafakar addini duwar da muke iya da matsayin ba da gwamnati amma bangaren addini ba ba haka yake zama ba zama yake ba zama yake na gwamnati amma bangaren bangaren duwar da muke ya ka so ya ka so a gida ka so ya ka so jiza a gida kenan a cikin akwai ilimin ruwaya kenan da kuma tana shari'a da su an gana abin da ya shayi shari'a ta musulunci ya tura ta yadda sai aka turo su nan waje na da aka zo da mune to duk ba shaida ne da aikwa ce ciki zai rufe ya ce sai ku je ya a wanda ta a wanda su musallaci duk ya mace wizi aka je musallaci aka ɗauko ƙur'ani ya zo sun zanta zauna aka ɗauko ƙur'ani ya ci bai zauna ya shi sadaka ba ne Allah ko ta ta bani kashi kuma shi ne gona kuma kuna akwai shi ya tashi aka je ko kuɗi aka zo aka ba kuɗin da kai da kuma da ayan Qur'ani da wani tsoro a gaban shi zai zo maka ji ba ji ba ji ba aka ta wahala aka ta wahala da kun tai ba bai ba da ayan Qur'ani da gaban shi ne ko in ta ya ta bai ko da da har wala zuwa har wala zuwa hakinan sau da wani ajiyar tsarin kuma ya ba tsoro ka abu abu da mutum na fara amma mu nan ba shi na tsarta ki na ta ki da da da da ga nan ba su da kuma ba ta mani ki zama na magana dai ina qur'ani kalamu da to eh yace kenan ko ka kira ulutu ulutu Allah ko da Rahman ko ku kira Allah ko kira Ar-Rahman ayyan ma ta ko ne ku kira ko Allah ko Ar-Rahman shi Allah wanda hu al-asma'u husna ya da sunna ya kyawa ولا تجهل بذلك ولا تقابل بها وبتجي بين ذلك سبيلا نعم cewa kaka bayyanar da sallarka kaka ɓoye ta ka yi tsaka tsakiya ba bayyanawa da yawa ba ɓoyewa gaba ɗaya wannan malamai magabata a cikin sahabbai sun cikin sana daban daban wasu na cewa kamar aisha rajiyar amma tana magana in za ka yi addu'a ka ta kada murya kuma ka duba abdullahi bin abbas ruwan imam bukhari muslim ya rutu abin da yake kuma shi da mafi yawa hanyar da gado na kuma bangaren inganci magana ta yi zai bin abbas cewa abin da ya kasa kawo na aya a nan sallar sallama da wani aya ce mukiya lokacin farko musulunci idan iya sallah iya daga murya kawai da suka yi ƙur'ani a zafi ƙudani a zafi mutum kada shi aiko zagi zagi ƙura adawa sun adawa suna da zagi na abu shi ne allah yi umarni wancan zaman kada ya ɗaga da yawa in masu zagi za su ji zagi kuma kai ya ƙorewa a kasar da shi na kenan tsaka tsakiya ne aka yi magana a yi dan kai daga da yawa su ɗan mutu jiki daji su kuma in ciki ka koyi musu ba da nan farkon mutunci haka abu ba kuma wannan wai ba hujja bace ba za a ce sallah da za a kawo su ba da sallah masu abu masu da ba a rage nan aiki nan sallah ba magana ba magana a koyi masu da ne da ba tafiya ba su wajen har da tafiya wannan wani abu da farkon mutunci ne kuma ga dalili dan abin da su illa zaki aka ce kai duk da a ta sallar ma wannan akwai magana ta salla a gida ko salla a cikin dare an hana ko da ka kama zama hana cikin dare da ta kasa mai da kana karatu don kaka damu a kanta irin da muke a yau dai za su rika ko sun zara ba za su rika ba a nan sallar sallama da baki ya yi tafi ya hani ɗaga murya a gidanka ɗaga murya sama da fata don kaka su da makwacinka misali wata rana da cikin dare ya bi gidajen ina abubakar ya fi gidan umar da sashi kudu musamman ya fi tsawon ya ce ya rasu da zaɓe ce da nuna da ce musu ya ba wata na fi gidanka kana sallah amma ka ba a shirin abin ka in ka kuma mulki ba a ba a shi ba ka ɗaga murya ba a shi ya rasu da zaɓe ai na yi fiye da wanda nake ganawa da shi ya ji ana ke wajen da ya ji ƙarfin da ya ji na shi da zai da na yau cikin kuma ya ɗari miliya cikin kuma na wani gidan ya ɗari miliya ne ba ya ɗari miliya ne ya su da gani zai tar masu wuce ne zai da wuce eh na zai tar masu wuce shi da wara ɗaya to ya ce to umar ya ce abubakar a rakatar kai ɗan ɗari miliya ya kuma ɗari miliya ya kai kenan ta daga ta da ana an ka goyo bayan ba umar ya kaga murya ta maka da barci in wato ina a yau na lati kita ba makwabta bai kilo ya ci kilo nawa kike haka wannan kan magana a lokaci masu wani masu musaffa masu qur'ani a gaskiyar magana ku yi kukulan magana in kuna ɗaukar alhakin makwabta kan wannan karatun zai da kuke ta ce malam wai kuna magana da ɗan bambini ga gidan giya ana kuɗi ɗin sai wani mutum ku shafa da makai ita ku ɗan uwa shi ɗan gidan bambini gidan giya mawaƙi ya ga ke nema shi wasu ne ke nema zini ke nema eh ba wasu wasu shi neman zini ne ke kada ke gurin shi zini ne ke so yake nema kai mai neman daga ɗaukar da zini na ruwan mai gidan giya da magana zini da ana ɗan wasu kai ke da mulaka da mulaka da kai da mulaka wallahi wani ba a da shirya ya fi wani kwatan ya ce malam dan allah ka taimaka mana ya ce ina cutar ta ta abu mata hawan jini ya ce makwata na kuna ka ta cewa da bala fita bala da fita ko ba bala da ciwo da ke bala daga wata abin ce ya da miki ya ce da mutum ya tsawon da ya ce ya ce cewa da bala cewa da bala ce kwanan wuce kwanan wuce cewa da bala ce kwanan wuce bala ce mai ya ce ya ce cutar ta hawan jini wani wani ne ya magana na cewa aka hata misali da muke na kyamfe wata biyu ko shi lokacin da lafi ga ta sama da ke wata unguwa ta sama ta kewaye ɗari mawuna na bai bukata suka ta sama kana da ke wata unguwa ina ban bai bukata ya zai barci ke zuwa barci ne bukata da wani ya ma da sanar da ba zai da ba ko daga kuma dole ya yi da ta ce an zai da ba ko ya yi da ta ce kenan gaba amma na abin ya sa abin ya ke unguwa ga duk unguwa bai barci in ba bata bari balle mutum da ka ko da yawa da mutum shi ana fata da yawa kiran ko shi ne wanda ba san samun kan kashi mutane a sa lashi ka san fadashi da za ga san mamun wani a cikin ba kai ke da mamun ko wani da ko to ba kusa da zai rike gaskiya da ruwa ta masu zuwa cikin gida da mata da yara ana ana ana cikin gaskiya يعني تدعون كثير من الناس لا لا لا لا من لا من كسب الدولة العلامات الله يعني أقول تتقبل ولا من كذا أسا ديني وأسا تشيل دون آية الله يا مغنى أنا أنا كشيء كك بين الدا سلك معنا كذا كي كما كك أوي وبتض بين ذلك سبيلا هي تكاتكي أبا بينا وأبا تكيوا أما أنا في سورة المكية ويا وكان madina ta kuda da yake ya kai da dalilin ya abin da ya maka gudun ka a zaki Qur'ani ko mana zaki da su da Qur'ani shi ne aka kawo wannan kan aka hana ka a bayyana dewa ka a ciki amma da yawa da a madina ta ba ta iya bayyana da mamu sallallahu alaihi wasallam annan ne sako da shi ba ci gaba
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا
وقل الحمد لله na umarnin siga ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a tabbatar da hujja cewa godiya ta tabbata ga Allah allazi lam yattaqi walada wanda bai rigida ba bai rigida ba nan kan mu je nan wani abin da na mutu karatun mu ayar ta farko da muka yi zawa ne amma labarin su ga halin wasu wanda idan ana kasar ƙwararren kuka suke suna kasar da kai suna tafi da Allah su ga wasu zagi musu haka shi kai ɗan mai da ya ɓoye saboda gudun cutar wasu na Allah ya kace kuma mutum umarni ka ce alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah tun alhamdulillah guda ya tabbata ga Allah Allah allazi lam yattakhidh walada shine Allah wanda bai riki ba da ya bai riki kowa ba a matsayin da wanda mutum da mu shariku fil mulk kuma Allah ba shi da abokin tarayya cikin dukkan abin da yake mulkin shi wanda mutum da kuwa ahad ba wani abu na Allah da yake haɗin guwar wani kuma ke ba wani abu da Allah ke tarayya da wani ko ma mene ne bawan Allah ne halittar Allah ne mutum Allah ne ko ma mene mulkin haɗa ko ma mene sama da sama ta na kenan Allah bashi da wani aboki cikin mulki walam da kullum wani mutum ba shi da wani majibinci wani majibinci da mani wanda ya samu da ƙasa zai ɗan kuma agaji Allah bai yi ɗaukar tsakanci ba zai samu wani wanda ba zai samu matsala na ka ba ka matsala ko ba dariya ko jari ya kare ko mulki ya tsaya da kuka a taimaka maka mai daga a ba shi da wani wani wanda zai mai agaji wani dan samun wani tsakanci Allah ya daga na akwai da tabi'i ga Allah tsakanci Allah ga wanda wannan ba kuma ce wa kabbiru takbira har kuma kabbiru Allah ya kabbiru Allah subhanahu wa ta'ala
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
هو ضرب ثلاثة الكهف idan muka ce a kan abu ne sananne shahararre wani kogo ne wanda allah ya ambace shi a cikin alkurari duk da a yanzu ba mu ce magana kogon ga wurin da yake da kasa aka samu wani iri wasu a turkiya ta ke ina ne a yanzu dai ba mu ce maka tabbas ga wuri inda da shi ne na kogon da akwai wata asar ma wanda yake iya matsala wani inganci sai ma'awuya da abu sufiya aka ce lokacin da ya yi cikin san kusan ya je wani wuri ya ce ma ya ce ga wannan ga gobe a samun ka ko wasu wasu da cikin tambayi suka je suka ta koro da suka babu wani akar tabbatacce da tabbatar da wani gobe a yau a yi aiki na ma abin da yake kisar kullum a wani kullum ƙurani me ya zarafin da ke ciki za mu ɗauka ba wani makarar da kai amma kai ka zo ne ba ba ta wani ba ba ta da ba kada sai wani shigar da sai ta zamna shigar da ka zama ka ba ba ko ba ce wani kake ba da kai ba da Allah ta kenan tsitsar zamu wani ba da hankalin game da tsitsar wannan wuri Allah ya musu wannan wurin dalilin wasu ba annabawa ne ba zamu ce ba manzanni ba ne ba wasu bayan Allah ne wanda yin abu dan Allah ikhlasin su bota bayan imani kura a kan imani ne ba wani ba yawan ibada ba ke ba suka yawan bayana wani yawan ibada sallah da azumi da wani ne saman daraja gudun ikilai tsananin gaskiyar wani su kuma Allah ya mutu wani ambato babu wani aiki da ake gasu na musamman ko tsalloji ko rakowoyi ko wani aiki da za ko imanin gaskiya sun tashi a lokacin a wuri wanda ake bautar wani Allah kuma hikiman Allah Allah tuta musu imani na tutura yana tsara musu imani babu shirka da wasu ba wani annabi da ya zo ya kira ya zo ko wani mali da ya kira ya zo a zuci kuma Allah ya ba da wannan tutura da ya zuka da tattauki don Allah ce su gano da abin da mutanen suke ciki shirka ce da Allah kuma kada ne halakar ce wani mutane ɗan kaɗan ne suka gano kuma kowa yi Allah ba yi wani wajiba a ganowa suna da kowa abin da ke damu shi ne sai suka gano junan kowa gane mazauna ire idan Allah ya kada kansu sun samu haɗuwa ra'ayin su zo guda kan wannan aƙida ta tunkara ta wannan ta kyamar abin da ake a garin su mazauna Allah matasa ne samari ne ƴaƴan gari ne a masu garin su Allah duk wani mutum wannan imanin su na gaskiya za mu ga a gaba yanzu Allah ya ɗauko labarin yadda suka tunkari suka suka ce ba a saboda jama'arsu ko manyan mutane ne ko manyan gari ne suka su bi a zama lafiya don ka zarge su ko kuwa su kori da gari shi ne suka tsaya a gaban ɗakutu kuma suka bayyana da aƙidarsu da kafin cewa abin da ɗan su kanshi wannan bayan Allah su ne Allah ya roƙa labarin za ka yi matsaya mu lura da zai za mu ɗauka game da gaskiyar imani kuma koma me yake buƙatar gaskiya ka yi da gaske ba da gaske so da ke ta Allah ta mutu ta mutu kanka kuma Allah ta ma bawa a kowane lokaci in dai mutum da gaske ta kuma yake ciki Allah ta mutu Allah ta mutu tabbas amma da da gaske ka ke idan ba ba da gaske ba sai a nan da zaka fara sai Allah ta mutu ki wannan zuciya da aka aka ma wannan sura suna suratul kahf wanda cikin fadalata a masarar sallam ya ba da labarin cewa idan a zuwa ta musulun cikin abin da na biya wa'azi game da haɗarin jajjal zai fitin wannan al'umma ce ba wata fitina a sama ƙasa ta halittar adam a ta yi kiyama ce ba wata fitina mafi girma tun halittar adam a ta yi kiyama zai fitina ta masu jajjal nan nan ko ta tanda sai addu'a na kai sai ku ne mani ku roki Allah ya ku kariya daga addu'a da fitina da fitina mai da jari Allah wajibi ne kai wannan addu'a اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسجد الدجال هذا انا دعاء انا امني الله kuma ya ce idan dajjal ya zo wanda ya kiyaye ayoyi goma na farkon wannan tura sun turka allah zai kiyaye shi da ke da shan da ya mai yana mulki ko da kiyar tura gaba ɗaya ba a kalla aya ko ba turku da kiyaye ta a kan nan da cikin nan iya suna shi abin da da fadala kuma ta karanta ta a wurin juma'a na ɗayan ɗan har ta kama da juma'a zuwa juma'a wata ruwaya a lahira shi dai da tana fadala wata karanta ta a juma'a a kuma yau juma'a ba ɗan juma'a
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الله سبحانه وتعالى يا يا بكنشي بكنشي يا تبتبت godiya ta hakika kalmomi na godiya sun keɓanta ga Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda Allah cancanta ya yi a gode shi ba ya kamata wani ko ra'ayi ya nuna iya yi a shi Allah bawa Allah haƙƙi da zai shi akan bawa ya gode ma Allah illa idan ka zuwa shi ma Allah shi Allah haƙƙi ka banga shi irin ni'imomi bayan kanka irin ni'imomi da ke ci na shi nan Allah ya gode ya yi bukan shi ta sanar godiya ta tantantar godiya wata babban ni'ima da ya ma da ya ma ya ma ɗan adam ta saukar da littafi an zala ala abdin kitab ya saukar da littafi da babu kuma domin bayi babu da wata alama da Allah kai su Allah ya wani rawar duniya mai cike da rikici da haɗari da makarci shi ɗaya muna cikin duhu cikin duhu an ba ta kasar ƙwari ba duk da ƙwari iya cikin fakan fakan ya kuwa kenan sarkar da ƙwari da bayi wata babbar ni'ima ce ba sakan da littafi daga wajen shi ga shi ya yi ku don bauta kuma ga irin yanzu ya dora ku a kan shi yan wata adam duk lokacin da ba shi tsari da alƙashi duk duk lalacewa duk lalacewa yahudawa ya zanta gwamnati wani tsari duk lalacewa duk kristos duk zai shiga da kici a mai rikici ya ɗaɗa neman allah ta sauko da wani yabo ba ta da musa da musa ta ne ya da cikin fitina da farawa ta da wasu ke musa ka wuce allah ya ba mu littafi ba mu jagora littafi dokoki ba rayuwa ba tsari ba rayuwa ba tsari to zai zama tsari daga allah ba su suka zama suka tattara ma ɗaya zama a tsara a nuri a wani shago inda ake nan a wani shago a zama na kamata mu zo tsara yau inda ai yau aka mata kawo duniya yau duniya ka ce dole a wajen duniya kare ba ta kare shi da musulmi da ko da musulmin da yahudawa da duka kowa an bar an aji allah gini ta duniya su duniya to duniya ne sai ci gaba haka duniya su yau ba mu cewa ya zan koma ga lisan Allah ko musulmin a zan tare musulmi a zuwa zamna ko wani abu da tare da ko na wani a zan a ce mu ga Qur'ani mu ga me ya zabi ka Qur'ani san mota ina kuma da sai da ya da da ya da da ya da kai tare musulmi da Saudiya ta zo Nijar ta zo da shi a zo Najeriya da nan da Libya an zo an zauna ai neman a yi dokoki mu ji Qur'ani wannan mu samu dokoki da za a samu dokoki na kaza ko na kasuwa ko na ainihin barwaye da tsoci a ji ko yanzu kwalba kowa na ci kwalba shi kwalba a game da da kiristan ku da yahuda ku da mawa ta kwasa da kowa ga mu kowa kai ya kamata da mu haka da ke da ɗan giya da ɓarawo da ɗan damara na duka a gamu a gamu a zuwa zama shago guda kowa zo ya kara yanci ya kamata mu rabu ya kamata da ke rayuwa kowa ke kawo kowa kwallo shi a zo kuna tsara wa kan ya zama rayu ya ne daidai ba da kama ta wani zai zama aya kaza zai zo ga musulmin ne idan ana zama sun zai ce ai wanda ya saba ma constitution kaza ya saba ma a cikin kaza na ko zuwa ko kai nan ko ko wata kaza ne san wani kusan wane ne san kan kusan wane ne kuma sun ne musulmin ana zama da ya kan da gare ya kai ya kai ya ba da wannan ya saba da wannan kuma sun ne ya haka kira ya wannan haka muke duka rayuwa iya cikin abin da ke haɗarin abin da ke a duniya wallahi ko ba ba ba ta yana Allah ko ba ba Allah ce na wata rawar kirista na su wani kirista su kirista na wani da ke ce bakar duniya a yau cikin yadda turawa ne ya ce bakar duniya a yau a yau ya ce bakar duniya an bar Allah ya ce mutane sun bar Allah ba Allah cikin sanu ko ba su ko da mafi na ya ce haka ce idan ba a rubuwa da kuma ko da wani ba da ba ta kullum ba a shaidar da ba kinan wa babu ni'ima kinan babban ni'ima ce da Allah ya sarkar muku da littafi ina maganar hudawa ai ta ka rubuta da Musa suna nema Musa ka san abin da ka awon babu littafi babu dokoki kurin haka gira wa abin haka aikata amma ba tsarin rayuwa babu littafi sai Allah ya ce sai bayan an halakar da Fir'aun a cikin ruwa sun tsallaka ta ba daga baya Allah ya taura ku amma sun san da kirki lokacin su ya matsala an musu katakata an kwace iya an kwace ba su su suka nema musa suka nema dawa a hannun suka kirki Allah ya samu jagora suka nema sai neman Allah ya ba su jagora da sun san kusa ba zan zagan ɗan wata wani abu ne tabbas kenan dai na ana Allah ya karanta da mu cewa iya tabbatar da godiya alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi kitab godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saka ma da bawon shi da lillahi alkitab alqur'ani wala mai da azabu wani wata wannan lillahi babu karkata a cikin shi eh babu karkata babu gurbata a cikin shi kaliman mustaqimun lillahi wa kuma ta kusa haka ka zauna ba ya kace nawa sarki za a jama da aljanna ne ta kai boko duk aljanna za ta boko wayo da haka da ran aka yi ta tana ta kai boko duk ai wannan an zo ba kai ba sake sake haka da haka sai na kun ko ce ta ta ko ce ta ta ko ce kana sai ce ta ta yace ya ta kawo mun zama da wanda kawo wani ya rushe ya ta ta ruwa kuma amma da ta akwai matsala akwai matsala kan amma Allah ne Qur'ani ne da ولم يكن هو الباب كذا لم يكن له قوة قيما لله المستقيم عند أمره يأتي ولنا القرآن لينذر بأسا شديدا من ربه زي كالغدي ga azabar Allah kamun Allah da duk wanda ya saba ma wannan Qur'ani ko kadar shi a yi gargadi ga wanda ya saba ma abin da ke wannan lissafi kuma wani bashin mu'mini da ya bishara ga masu imani imani maka kadai a allazina ya'maluna salihat masu imani wanda kuma suka yi aiki na ƙwarai imani sai da wadda sai ka imaninka to tabbata imaninka kuma ka yi abin da aka ce kai ga imani kuma ga aikata umarci ɗin sun gaske imaninka kenan sun yi imani kuma ta kuma amur saniyar da amur saniyar sun yi aiki na gari a yau da kanta daga da mahimmancin bin suna saboda suna don kai da karfanka ba da ke sanin aiki na alaƙi Allah ya mawa yi kenan ba ma iya sanin aiki na kwarai sai ta hanyar wanda Allah ya shi ne mahimmancin kun kitabu sunna ga qur'ani ga wanda Allah ya faɗa qur'ani shi ne sai jagoran ka kan abin da Allah ke so kenan muna son samun shari'a aiki mai aiki da Allah yake so to sai mu yi ta hanyar wanda Allah ya to shi Allah ko kun ta ba aiki ko ba aiki ba ba aiki ko ba ba Allah ya ce aiki sai ki amma sai to wanda suka yi imani suke aiki na gari wani ba zan asarar rayuwa ta wahala ya nemi aiki na gaba wajen wanda Allah Allah ya a ba su bishara masu imani da aiki na gari Allah lahum mu'ajjaran hasana suna da tabbacin lada kyakkyawa cikin aljanna Allah ba mu ci ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
ما لهم في ذلك ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
ماكثين فيه أبدا wannan sakamako wani gidan aljanna aka ba su ba zuwa bakin na duniya da yawon shakatawa kudin sun tare a dawo ta da wata ko kaga kudin ya tare ita aljanna an shiga mafiki na fiye abada zama ne na har abada ba a zuwa a hoto wuta ake shiga da rama ta Allah Allah hoto ga bayan bayan ku ta gaba amma aljanna mafiki na fiye abada zama ne na har abada Allah ta mulai يمكن ان تبنى مكانها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته